أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه a karatunmu na jiya da ya gabata rinjiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya bayyana mana a cikin farkon suratu baqara wato wannan littafi naka da ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirari ma littafi da cewa wannan littafi baya da kokonto ko daya a cikin sa kuma wannan littafi tana kunshe da shirya wa masu tsoron Allah shine Allah ya bana mana hudan lil muttaqin wannan Qur'ani shirya ce wa masu tsoron Allah su masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan Qur'ani idan suka karanta ayoyin da tsoron Allah sai yana karuwa ne su masu tsoron Allah amma kuma fa amman ladina kafaru فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله amma su shaidanu kullum suna bukatan fitina ne kuma suna bukatan jayayya ba wai suna bukatan gaskiya ne ba sai zaman su kullum aikin su kenan suna ƙaryata alƙur'ani ta wani hanyoyi na ayoyi mutashabihai ko kuma suna kawo fikitarwa cikin qur'ani ta cikin wasu hanyoyi mutashabihai shi yasa aka ce alkitabu yana daga cikin sunan da cikin alqur'ani Allah ce zalika alkitabu la raiba fihi lallai wannan littafi na alqur'ani babu kokonto a cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah sai Allah kaman an tambaye su suwaye masu tsoronka sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون su ne wanda suka yi imani da gaibu abinda ba su ji ba su gani ba amma da annabi Muhammad ya zo musu da shi suka yarda da wannan abun ba su musa ba kuma ba su yi kokonto ba a wannan hudan lil yana kamar yadda muka faɗa a baya mun ce dama ayoyin suna fassara ayoyi malamai suka ce shi yasa aka kira da qur'ani da alquran wasu suka ce masdaru qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'an wasu suka ce masdarin sa an ciro ne daga qara'a ya karanta yaqra'u yana karantawa qira'atan karatu qur'an abin karantawa wasu kuma suka ce a'a an ɗauko shi ne daga karana ya kurunu ƙoran shi ke nan sai aka cire al'amzar sai aka ja shi sai aka ce ƙara'a ya ƙara'u ƙoran wanda suka ce karana ya kurunu ƙoran suka ce ya ɗauko asali ne daga wato ayoyinsa suna haɗe da shashi shashi suna haɗe da shashi kuma shashi suna fassara shashi shi yasa aka kira shi da al to aka aka ce hudan lil muttaqin yana fassara abinda Allah ya faɗa mana tun a cikin suratul Fatiha ta kitabi da yake ihdinas siratal mustaqim aka ce hudan lil muttaqin abin da yake fassara ba shi to sai ce wa'annan alladina yu'minuna bil ghaibi nan su kuma malamai suka ce menene gaibi da wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi anan da yake alladina yu'minuna bil ghaibi dama alladina yu'minuna bil ghaibi sune الموصوفين الموصوفون بالمتقين وند الله يتمنى سنة المتقين وند كما الله يتمنى سنة الشريعة so sai aka ce gaibun nan su ne kamar haka gaibun nan shi ne aljanna da wuta da kuma tashin alkiyama da kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mala'iku da sauran abubuwan da suka shafi asamiyat akwai abubuwan da sunan su samiyat abinda mun ji su ne ba mu gan su da idon ba amma kuma an umarce mu da mai imani da su daga cikin abin da muka je amma ba mu gani da idon mu ba annabi ya ba mu labarin aljanna amma ba mu ga aljanna ba mun yi imani da aljanna ba mu ga wuta ba mun yi imani da wuta ba mu ga Allah ba mun yi imani da Allah sannan kuma ba mu ga kiyama ba amma mun yi imani da za a yi tashin kiyama kamar imamul qurtubi cikin jami'u ahkamil qur'an abin da ya kawo kenan dangane da fassarar wannan aya alladina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da abin da ya kuya musu wanda ba su gani da idan ba malamai suka ce gaibi ya kasu kashi uku akwai ma ga a gaibu ya kafa kashi biyu min haikul min haikul asar tun daga tushen min haikul nau aka ce akwai gaibun gaba anka akwai gaibun jibta an akwai gaibun da ya kuya maka baka ganin sa akwai gaibun da kai kuma kai ne ka kuya maka baka san gaibun ba kuma a cikin gaibun kake amma ka kuya maka baka san a cikin sa kake na'am shi ne malamai suka ce a wa'innan da Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi ay ya'tarifuna bihi wa yasquna bi annahu haqqun sun yi imani da shi kuma sun yarda da shi sun yarda cewa duk gaskiya ne sai ta a hadisin kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ko ba hadisul kudusi bane hadisi ne musnadi wanda ya bi harabar manzon Allah sai ce inna lillahi malaikatun sayyamin fil ardh Allah na da wasu malaiku aikin su kenan suna yawo cikin duniya fa idza marru bi qawmin yadhkuruna Allah tanalu halumu ila hajatikum idan suka shirya mutane suna zikiri sai su kira ɗan wasu su ce ku ga bukatar ku ku ga bukatar da kuke nema فيكفرهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا كيف يجب كيف يفكر كيف يحسس في سبب الدنيا أما إن الله تفعل إذا الله كيف بإنا وكي ستجينا من إبن عبادك اللهم صل بكل بايعك Allah sai ce me kuka samu bayina suna kai da dawa kuma Allah ya fi su gani amma Allah sai tambaye su sai Allah wajadna hum yusabbihunaka ويمجدونك ويحللونك ويكبرونك Allah mun sami su suna ta maka la ilaha illallah suna ta maka kabbara Allahu akbar suna ta maka wato tamjidi suna girmama Allah sai ce to da suke mun wannan abun kun ganne ne suke yi su ce la wallahi rabbi ma ba amma da Allah ba ku ganta ba Allah sai ce wa kaifa law ra'uni to yaya da sun gani shi ke nan sai su ce wa ba da laura auka la kanu ashadda laka hubban wa tarjiya da sun ganka da soyayyen su ya fi haka yawa da kuma girmama ka da suke jefe na kai Allah sai ce to me suke roƙo sai mala'iku su ce Allah suna roƙon ka sa su a aljanna sai Allah ya ce sun ga aljannan ne sai mala'iku su ce la wallahi rabbi ma ra'awha a Allah ku ga aljanna ba Allah sai ya ce to yaya da sun ga aljanna ba ai Allah da sun ga aljanna da kwaɗayin su ya bi haka tsanani sai Allah ce to me suke tsoro sai mala'iku su ce wuta suke tsoro amma sai Allah tambaya ce sun yi wutan ne sai mala'iku su ce la wallahi rabbi ma ra'awha a a wallahi Allah ba su wuta ba sai Allah ce wa kai falawa a haya da sun zo can sai ai da sun zo can da tsoron su da cin wutan ya tsanan da fiye da haka sai Allah ya kula ya ce to ina muku albishir ku shaida muku cewa na gafarta muku zunubar su gaba daya kuma na muku alƙawarin aljanna irin wannan zikirin da muke a nan ba ba wani ba irin zikirin zikirin juma'a ko kuma zikirin muhimma da da'a zuwa ana la ila illa Allah la ilaha illa Allah shi ne malaiku sun suka ji suka ga ana yi ya fi tsaya fi wannan abu a wani ruwayan ma aka ce za su ce akwai bawan ka wane da wane da wane da wane da wane su duk sako sunan da cin jama'a daga ƙarshe Allah ya ce to na gafarta muku kaf na gafarta muku zunubansu kamar yadda wannan hadisi imam muslim ya rawaito wannan hadisi haka samu hadisin cikin sahihu muslim amma a kasa da zama hadisin cikin riyadu salihina za ka same shi cikin tajul jami'i din su to sai malamai suka ce a daga gaje sai su ce Allah da akwai wani a hadisi kenan Allah da akwai wani ya zo damuwarsa ne ba wai ya zo ya zo yin bikini ba ne ya zo damuwarsa ne ya zo na a waje Allah ya ai shi ma ku saka shi cikin ayarin shi ma na gafarta masa na bashi aljanna yace sabila da su ɗan zikiri hum qawmun la yashfa jalisuhum su mutane ne wanda abokin zaman su baya tarewa duk yanda kaga abokin zaman su to mutumin kirki ne zai dace wa idan sakaram ilahu binasan لسعيد فإنه صعب نعم kun ga anan ma ya tabbata a ce wuta yana cikin gaibu aljanna yana cikin gaibu Allah gaibu Allah shi ne babban gaibu da la tudriku hul absar mala'iku ma gaibu ne tunda ido ba ya ga idan mutum da ba zai ga mala'ika ba sai dai ganin ka shi biyu ne in ma ganin Allah ya maka baiwa ya zaɓe ka kana cikin waliyai in ma kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka mutuwa ranar da zaka mutu zaka zama da kuku a kai amma in ba mutuwa ba kan to in ka gama lafiya ba kalau ba in ba mutuwa ba idan ka gama lafiya to baiwa ne haka aljanu ba a ganin aljanu sai da lalura idan ka ga mutum na ganin aljanu kuru-kuru to ba lafiya da matsala to kun ga ashe za mu iya saka kamar yadda malamai suka faɗa da mala'iku da aljanu da Allah da kuma wato aljanna da wuta da tashi kiyama duka gaibi babu gaibin da ya kai su girma to sai su wadancan mutanen da su a kafar duk abin da aka kawo yuridu da bi su nuru Allah bi afwahi kullum burin su bi hasan manzon Allah wallahu kuma mutumun nurahu wallahu mutumun nurihi wa karihan Allah bai cika hasken sa ko da ko da ƴaƴan wancan sun ki ko da ƴaƴan sun ki Allah sai ya cika hasken sa ma annabi Muhammad sai suka ce ba wani gaibi da annabi ya sani sabila da Allah ya ce la ya alamu gaiba illa Allah kun ji da ayoyi suke kawo babu wanda ya san gaibu sai Allah ko su kawo kun law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khair wa ma massani su su sai su kawo wannan wai suna kafa hujja da shi akan cewa wai duk wanda yake annabi Muhammad ya san kai da yayi da shi to su buɗe sunan wanda yake kwance tashi ya zauna dan faɗo gaibuka dan kuma faɗo hadisan da suka tabbatar da annabi ya san gaibu idan na faɗa ba daidai ba ka turo a rubuce ko ba haka ba duk girman gaibu bai shige waɗannan ba na farko gaibun da ya fi kowanne girma wanda ba a riskanta sai Allah Allah shi ne babban gaibu aka imamun kurkumi ya kawo cikin jami'u a halin Qur'an gaibu na biyu tashin kiyama gaibu na uku wuta na hudu aljanna na biyar mala'iku na shida aljanu duka suna cikin gaibu to bari mu fara da wuta da aljanna mu ga wai cin wuta da aljanna kamar yadda wa'annan da suke ce su ahlus sunna ne suka ce annabi ya gaibu ba shin tun da wuta da aljanna suna cikin gaibu bari mu tambayi hadisai ne shin annabi ya ga wuta ya ga aljanna ko bai ga su ba hadisin imam muslim ne ce mana za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce اطلعت على النار فرأيت أكثر أهل النار ساعا واطلعت على الجنة فرأيت أن أكثر أهل الجنة فقراء المؤمنين الذي ناجي وتا حديث الإمام مسلم يروينا ناجي وتا نجم في يوم يوم تماتاني yace kuma na je aljanna sai na zama fi yawan yan aljanna fakiran mu'minai ne to kun ga wannan hadisin afadiqul masduq wanda baya ƙarya ya ce ya je wuta ya je aljanna kuma albani ma ya sahaha wannan hadisi ya ce wannan hadisi sahihi ne duk da cewa albani bai kai ya ce wani hadisi sahihi ko da wuce ba baya da wannan power baya da wannan ilimin da yake wani hadisi sahihi ne ko wani hadisi da yake to shi ma ya tabbatar da wannan hadisin da manzon Allah ya ce ya je wuta ya je aljanna da ya je wuta ya ga mafi yawan ɗan wuta mata ne da ya je aljanna ya zama biye wa yan aljanna fa ce ran mu'mini ne ya tabbatar da wannan hadisi karshe uwa uba imam muslim ya rasu wani lokaci kuma annabi na zaune da sahabban da yi musu yana musu tsari ya ce da yi isra'i ya je aljanna duka gaba ɗaya ya ce ya shiga gidan sahabban sa ma cikin aljanna ya ce ya ce mutum na abubakar na shiga gidansa yace ba zai na umar kai ma na shige ta gidanka amma bai shiga ba da yake faɗa masa yin na abubakar yake ce har na ga irin matan ka na aljanna ma irin launin su irin launin matan da kake so a duniya kabila da duniya tana son mata fararen kyawawa wanda leƙin bakin su baki ne yace to matan ka a aljanna haka yake annabi ya faɗa masa yace amma kai umar na ga gidanka amma bai shiga ba ya rasulullah ba ka shiga gidan ba ce sabila da kana da kishi shi yasa bai shiga gidan ba yace ha ba ya rasulullah ya rasulullah in zan yi kishi ma na yi kishin har da kai to wannan hadisi imamu zahiri ya fitar da shi imamu zahiri ma ya fitar da wannan hadisi cikin siyar sannan kuma manya-manyan malamai kamar annubar koyi ya fitar da hadisi cikin سيرانا رقيق المكتوب wanda littafin ke dai masa suna rage ko mutum ko da annabi ya je wuta ya je aljanna ga hadisin isra'i manzon Allah da yake cewa da yake isra'i ya je wuta lokacin da sai suna fadi masa zaharau yar manzon Allah da ita da mijinta sai na Ali suka shigo ɗakin manzon Allah sai suka samu manzon Allah na zaune yana kuka sai sai na ali ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah maza yubki ka ya rasulullah yace ya rasulullah ya kai shi uwana da ubana a gare ka me yasa kake kuka ya manzon Allah yace ya je je Isra'il je je wuta ya ga wasu mata a wani irin nau'i na azaba ne tsanani wanda wannan abu yake tunawa yake yin wannan ya ga mata cikin wani matsanancin hali akwai wanda aka ɗaure ta da gashinta tana lilo wuta yana shiga ta bakinta yana fita ta al'aurarsa akwai wanda aka kama kafafuwanta aka ɗaure shi aka haɗa da goshinta wato wuyanta aka ɗaure tana canjawa tana dawowa kare tana dawowa jaki tana dawowa alai kuma alaiha alfa alfa lauyi min azab tana canjawa da nanin azab a yace na ga wata an zaro harshenta an na ɗaukiyanta da shi an mata sarka da shi annabi da ya faɗi nau'o'in azaba daban da sai da suna faɗi mai zama sai kuka ta ce ya rasu da Allah me suka yi ma Allah Allah ya musu wannan azaba zan Allah ya ce wanda aka ɗaure ta da gashin nan tana rito annabi ya ce al'adarsa tana fitar da gashi maza suna kalla kuma tana ƙara gashi da ba nata ba kanta annabi ya ce saboda haka Allah ya mata wannan fasaha annabi ya ce wanda aka naɗa wuyarta da harshensa kuma tana ɗaga wuyarta wa mijinta in za ta yi magana wa mijinta sai kowa ya ji za ta masa tsawa zai faɗa ta mayar masa annabi ya ce don haka Allah ya mata wannan ya shirya mata wannan azaba wanda kuma aka ɗaure ta da kafafuwanta zuwa goshinta take zamowa kari jaki al'adanta ba ta tsaftace ɗakin ta mijinta da ta wargaza wajen kwanciyar mijinta sai ya zo ya ce a ban kaza a ban kaza a ban kaza annabi muhammadu bai yi ya faɗo wa laifukan da suka yi Allah Allah ya musu ga annabi ya je wuta ne ya ga wannan duka ko ba haka ba sannan akwai hadisin da ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah da sahabbanta yayi sujuda da yayi sujuda sai aka ga ya kai hannunsa yayi damka sai aka ga ya saki hannun yayi baya sahabbai suka ce ya rasulullahi me kike yi haka bayan an gidan da sallah annabi yace da kuka ga na kai damka ma na kai damka da hannuna yace ina sallah ne aka bude min aljanna ina kallonta har da wani ƴaƴan itace nan suna reto wanda na miƙa hannu don su ko muku domin ku ce Allah ya ce ba yanzu za ku ce yace ba ja baya da nan kuma wuta ne aka buɗe min shi aka ce ga makoman makiyanka wutan yana ci balbalce da na tsammani wutan zai kama gefen mayafi in ji manzon Allah wuta gaibu ne wa manzon Allah aljanna gaibu ne wa manzon Allah a'a to mun shi yana wuta da gaibu ba wuta da aljanna ba gaibu bane wa musan Allah akwai lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke mu manzon Allah wasu nau'i na tambayoyi wata rana da suka tambayi manzon Allah kuma Allah ya ce musu ya ayyuha allazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu ya ko ne kar kuna yawan tambayan abubuwa ku tambayi wannan ku tambayi wannan akwai abin da in aka bayyana muku hukuncin da zai sa muku bakin ciki zai dame ku amma duk da haka wani sahabi sunan ba wani sahabi da cikin sahabai wanda aka yi sabani da sunan ba manzon Allah yana zuwa wajen manzon Allah sai ce ya rasulullahi waye babana sabila da ana sabani akan waye mahaifi mahaifiyarsa ta yi aure da ta yi aure suka rabu da mijinta na farko shi kenan da wannan mijin da ta aura da shi kenan sai ana tsammanin ta koyi kan ne ta je gidan mijin gaba da shi ta haifi ɗan sai ana maganar samuwar ta ne ko ana maganar samuwar nan sai ya zo wajen mazan Allah ya ce ya rasu zama waye babana man abi ya rasu zama to tambayar da ya daɗi wa mazan Allah annabi sai ya amsa ya ce abu ka mubafa baban ka shi ne wani shi ne mubafa amma sai aka ga manzon Allah kamar irin wannan tambayoyin bayan salati sai annabi ya ce to shin ba ku yarda ni annabin Allah ba ko kuna kokon abin da nake faɗa muku ne annabi ce na rantse da wanda rai na ni Muhammad yake hannunsa wani alheri baya sauka a duniya sai na san da wannan abin zai faru kafin abin ya faru annabi ce kuma wallahi wani sharri baya sauka a duniya sai an nuna mun an sanar da ni kafin wannan sharrin ya faru sahabbai hankalin su ya tashi annabi Muhammad ya ce saloni ya ce duk abin da kuka ga dama tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya kuka bai ni wallahi da amfani sai na Umar ya gurfa na gwiwa sa a gaban manzon Allah yana ce radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulillahi nabiyyan mun yadda da Allah dini shine ubangiji min yadda da addinin musulunci shi ne addini min yadda da annabi muhammadu annabi ne manzon Allah da muna bace ne muna cikin jahilci da mu da iyaye ya rasu da Allah ya ka zo ka yanta mu ka cire mu daga cikin duhun jahilci ka saka mu a karke a bayan manzon Allah ya ce mu ba ku sani ba a yanzu ma da nake muku magana ga wuta can yanzu aka shige da wuta na ga wutan kuru da kuru ya da aka wuta ba bai bace a kurin nan ba aljanna ma ba bai bace sai dai mu shirya na ina buka ina fatan wanda yake inkarin annabi bai san gaibu ba ya buɗe wannan ne shi kenan sai mu je mala'ika mala'iku gaibu ne a wajen amma manzon Allah mala'iku ba gaibu ne a wajen sa ga shi nan nan nan kusa an ce maka mala'ika da wuri da ya mata manzon Allah ya ce maka isra ya gan shi ko bai gan shi ba ya gan shi da haka bai zama kai gaba a wajen manzon Allah ba manzon Allah ba ma akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga mala'iku ido da ido. يقول مثلا آية يا رسول الله تلوت البارحة القرآن فجالت فرسي وسقطت فسكت وكلما تلوت جالت وكلما سكت سكت حتى خفت على ولدي يحيى يا رسول الله جيد الدري ناكرت القرآن yace ina cikin karanta Qur'ani sai dokin gidana ta tsinke ta kama gudu tana zaga gida sai nan shiru sai dokin ta bar wannan tsalle da zaga gida yace sai na cigaba da karatu sai na cigaba da zaga gida kullama ta dauki jana duk lokacin da nayi karatu sai ta cigaba da sakiye ta tsinke tana zaga gida wa kullama ta kafa ta kafa yace har sai da naji tsoro kar ka wani fitina ne ɗana ya haya yana kunci na tashi shi يأتي فلما قربت ونظرت إلى السماء فرأيت أمثال الذلة يأتي لنفت نقل كي نتكلم سما في نجسم إنوا سما يا سوقي دب دب دي سوقي بنا نجد جدي كما يسوق دب دب دي سوقي لما قال الله يتمنى يأتي متكلم ملائكة الله تتسمق بالقرآن ولو ظلمت لظلت الملائكة حتى تصبح ويراها الناس حتى تصبح ويراها الناس في تلك ملائكة الله ملائكة الله كذلك تسمع للقرآن سنة قرار القرآن da kake karantawa yace da ka zauna ka ci gaba da karatun Qur'anin har ka jaye da mala'iku sun zauna mutane sun gamu kuma mala'iku ba gabu bane wajen manzon mala'ika jibrilu ya bude rabin suransa fuka cikinta kwaya daya da ya bude sai fuka cikinta dangane da bangon duniya lokacin da ya zo wajen manzon Allah ya ce masa a mustawa sai Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu to sai ka je ka bude tufanka gaba ɗaya ka completely annabi Muhammad ya saka ya bude tufanka annabi Muhammad ya saka sai da sai da a ranar sabila da mala'ika Jibrilu ya raka annabi Muhammad sai da ya ga wani duniyar mala'iku da bai taɓa ganin waɗannan mala'iku bai yi kadar ka Jibrilu sai da wani shawa wajen da bai yi nuni min ba a imamu na haka sai dai shi ya shashi mala'iku ma mala'iku karala da hadisai sahihai annabi Muhammad ya san mala'iku ya san mala'iku mala'iku suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mala'iku ma ba gaibu bane a wajen manzon Allah ballan tana hankali a cikin nan kulun ya daka ya ce kulun ya ilayya anna qutta ma nafarun min al-jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به mala'iku an zuwa wajen annabi Muhammad ne da suka suka ji Qur'ani a wajen manzon Allah annabi Muhammad yayi magana ai ba mala'iku ba aljanu ne aljanu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi muna roƙonka ka roƙa mana Allah ya ba mu arziki na abinci sabila da muna da kuncin abinci annabi Muhammad ya muku addu'a wannan hadisin Abu Huraira sai fitar da hadisin Imam Ahmad ya rawaita hadisin بعثني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أأتي له بإزار يستدمر بها فمنعني عن الأذن والروع فسألته عن سر منه للعزم والروع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني وفد جن نسيبيين ونعم الجن فسألوني الغار فدعوت لهم أن لا يمضوا بعزم ولا روح إلا وجدوا عليها طعام aljanun sun zo sun rike ni sun ce mun suna fama da karancin abinci da musu roƙo Allah ya ba abinci na musu addu'a duk kashin duniya idan an yar a wannan kashin za su samu abinci mai daɗi a ciki kun ga annabi ya ga annabi ya yi magana da su annabi ya aljanu sun nemi annabi ya ba su lokaci suna ɗiban da yana mutuwa annabi ya saka musu lokaci wata rana da zai tafi ya ɗauki sahabinsa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu suka tafi annabi da ya je kafin ya karasa ya zana wani da'ira da hannunsa ya ce ma abdullahi bin mas'ud shiga cikin nan Abdullahi bin Mas'ud ya shiga cikin nan kabila da ya zo wajen da in ya ƙara ta ya shige wannan da'irar aljanin in ya gansu ko wani abu za su iya zai iya samun matsala annabi Muhammad ya maka da'irar ya ce ya annabi sannan annabi Muhammad ya kace shige gaba ya je ya yi magana da aljanin Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya ga aljani da idansa aljani akan aljani aljani akan aljani wata aljanin suna leƙen kan annabi Muhammad ne ya ga aljanu da yawa saboda kallon manzon Allah suke faɗowa a kan yin aljanu ma ba kai bane a wajen manzon kun ga mun jawo hadisan da ya tabbatar da wuta annabi ya ce wuta ya kanta mun jawo hadisan da yake tabbatar da annabi ya je aljanna mun jawo hadisan da yake tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mala'iku ya yi magana da mala'iku ga hadisan da suke tabbatar da manzon Allah ya ga aljanu ya yi magana da aljanu kuma waɗannan su ne kai ai annabi Muhammadu shi ne gai inda la ya arifu ne hakikatun ghairu rabbi la ya arifu ne hakikatan ghairu rabbi babu wanda ya sani hakika ne idan ba ubangiji na ba sabila da haka ya shiga mana ya shiga mana gaibi annabi shine gaibi haka waikil karima ya fada ma sahabban manzon Allah ya fada ma sai na Umar lalle kun kwashi albarka amma ba ku san waye kuke tare da shi ba yaya za ka ce ba mu san wa muke tare kana nufin ba mu san annabi ba mun ci abinci da shi mun tafi yaƙi da shi mun yi sallah a bayansa mun taso tare da shi ka ce ba mu san shi ba ce wai da ai ba ku san manzon Allah ba ko ba kuma san wanda kuke tare da shi ba kuna tare da hakika ne ko kuna tare da majazi ne ba ku sani ba yace ko da abu suka ce ko da abubakar bai san annabi muhammad bai ce ko da abubakar bai san annabi ba inuwan annabi muhammad bai ce kun ga annabi ya zama ya zama gaibi annabi ya zama gaibi to annabi shi ne gaibi amma babu gaibin da annabi muhammadu bai santa ba inda akwai ka ɗauko littafi ka karanta mun wannan gaibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda uzaifa bin yaman ya faɗa yace annabi bai bar wani abu ba da zai faru tun daga duniyar nan har ƙarshen duniyar nan sai da manzon Allah ya faɗa mana yace arafa man arafa wa jahila man jahila yace wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba sannan mu zai fito bin limani ya ce manzon Allah ya faɗi duk ƙungiyoyin da za su fito da sunan shugaban ƙungiyar idan dai mutum zai fito da ƙungiya ya samu mabiyan da suka kai guda goma annabi sai da ya faɗi sunan sai ya faɗi sunan uwan sai ya faɗi a kabilan da zai fito tun daga farkon tun daga lokacin da zuwa ƙarshen duniya Ndi ba zai faɗi bin limani to sai a faɗa gaibin da manzon Allah ya sani ba karshen gaibu shine Allah ko ba haka ba karshen gaibu shine Allah to annabi ya ga Allah ba injili ba inji Abdullahi bin Abbas ba injili ba inji Abdullahi bin Mas'ud ba injili ba inji Imam Shafi'i idan kana musu sai ka ɗauko mu kasa a kasa ko ba haka ba ka faɗi hujjarka cewa manzon Allah bai sani ba kuma na kawo nawa kana shiga cikin wannan jami zai warware maka ilmuwanka suratul najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذبت بعد ما راى kana shiga cikin wannan ne ga shi nan fa kana qaba qausaini aw adna makana tu kuma dai manzon Allah ce aka ce annabi Muhammad da yaje sama ya ga kowa a matsayinsa ya ga Adamu a matsayinsa kenan sama ta daya a nan yake ya ga su annabi Yusuf matsayin su kenan sama na huda ana aka bar su ya ga su annabi Ibrahim matsayin su kenan sama ta bakwai ana aka bar su su annabi Musa matsayin su kenan sama ta shida ana aka bar su amma shi annabi Muhammadu to ana son a nuna mana matsayin sa sai aka ce ya taka kan annabawan nan kaf ya hau sama ya shi da annabawan karanta kaf suna kasanta kalminsa haka ne aka ce to dan a nuna muku matsayin manzon Allah idan ku a sama kike sai an fita a duniyar sama ina sama guda bakwai ne to sai mun ƙara sama ta bakwai ma da mu shiga wata saman da baku santa ba annabi ya shige sama ta bakwai din da suka san aka je samaniyar da baku santa ba annabawan suka dawo ƙasa yana zuwa ya samu al'arshi aka ce annabi sun su matsayinsu sama ta ɗaya ne ko sama ta biyu wa ya muhammadu hadal arshi fasali annabi Muhammadu kai al'arshi ne naka ka gabata ka hau matsayinka. Da ya shige sama ta bakwai? Ya shige mustawa? Rafu ta ɗauke shi? Ya shige wajen da babu wani mala'ika, su kansu a malatul arshi suna ganin manzon Allah suna mamakin su ba su san manzon Allah ne ya zo ba sai suna mamakin wannan wani bawa ne sun tabbatar da hasken da yake gaba na Allah babu wani halittin da ya shiga ya isa shiga wannan hasken sai ya narke ya kone sai suka ce bari su ga wannan manfawa suna ganin manzon Allah ya kuka ya dara ya samu shimfiɗan koriyar gadduma wanda ba zai iya ka koriyar gadduma ya hau kan gadduman ya taka ya tafi ya tafi ya tafi anan ne Allah ya mana to fa kana qaba qawlaini aw asna tsakanin da Allah bai duba malam zuciya ba kai tsakanin da Allah ma ya ga haka kusanci wasu malamai suka ce tsakaninka da Allah bai fi farin ido da baƙin cikin ido ba wasu suka ce bai fi koyi da ɓawon koyi ba wasu suka ce bai fi ɗan cikin koyi da ruwan cikin koyin ba wasu suka ce wannan kusanci ma la ya alamu ha babu wanda ya san wannan kusancin ya Allah ya ce kuma auha ila abdihi ma auha ma ka zuba qur'anu ma afa tumaruna ala ma ra'a ko ala ma yara duka yara Sabai suka ce da da sayyidina Rasulullahi ya dawo sai ya faɗa ma Abu Jahil da sauran jama'a kafirai shi jiya ya je ya gana da Allah sama ya je kudu bayan ya je kudu ya tafi sama bayan ya tafi sama ya gana da Allah sun zanta da Allah Allah ya ba shi salloli biyar kun ga Abu Jahil da ke dan uwan wa'annan ne sai ce biyar da ba ko ba haka ba Abu Jahil ya ce biyar da ba sai ya ɗauki magana ya je wajen sayyidina abubakar ya ce ka ji kuma yau rinkan da mai gidan ku ya zo da shi ya ce ya je kudus a dare ɗaya kuma daga kudus ya je sama kun ga su dama abin da suke mutawa suna ce ne annabi bai gana da Allah ba ko ba haka ba sun ce annabi ba da jikinsa ya je ya yi munajati ba wai mafarki ya yi to mun ji mafarki ya yi me ya hukuncin mafarkin annabawa? Eh? Su annabawa idan suka yi mafarki kamar yadda sayyida tuna Aisha ta faɗa ta ce manzon Allah baya ganin wani abu a mafarki sai wannan abin ya zo ya tabbata a fili. To mun ji mafarkin ya idan dai da gaske ne abin da sayyida tuna Aisha ta faɗa to tun da yi mafarkin Allah ko sai ya zo ya ga Allah ido da ido tunda ru'yatul anbiya mubashshara dukkan ru'yan annabawa ba su yin adigatu alama duk ru'yan su bishara ne kuma duk abin da suka gani a mafarki sai wannan abin ya zo ya faru sai da suna kabila ta ce farko farkon annabtan manzon Allah ya fara ne da ru'yatul salima idan yayi ru'ya yau gobe ru'yan da aka tabbata karaba a ji to da suka fito da rufe sanan ma malamai suka musu dubu suka ce idan ru'yan ne to bayan ruyan ya gana da Allah kenan tun da ruyan annabawa gaskiya ne ba kariya ba aka je aka kama Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu sai na Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba Abdullahi bin Abbas ta ce bai ga Allah ba ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai da numfashin sa ya yanke ya shige yace ai cewa da wasu suke yi wai ya ganki ne a mafarki to Allah da yace wal qad ra'ahu nazlatan ukhra yana nufin annabi Muhammadu ya ga Allah su biyu ya ga Allah a mafarki kuma ya je ya gana da Allah sabila da alarabci in ka ce nazlatan ukhra ya sake ganin Allah a wani waje daban to ashe ya taba ganin ta ke لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة yake tasirratu ma ya ma zagal basar ma Allah yana faɗa mana zuciyar annabi idon annabi bai karkata ba zuciyarsa bai zamo ya ya kalli shirme ba duk abin da manzon Allah ya faɗa Abdullahi bin Mas'ud ya ce a ai wannan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ya ga mala'ika jibril ne so biyu ya gan shi a duniya kuma ya gan shi a mustawa saboda haka ahli sunna kaf ba su da sabani kan cewa annabi muhammad ya ga Allah malamai suka ce sayyadatuna aisha da kace annabi bai ga Allah ba tana da hujjanta tana da hujjanta lokacin da annabi ya yi isra'i sai da tana aisha ba ta kai shekara goma ba lokacin da annabi ya yi isra'i don kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i ne a Makka to a Makka sai da tana Aisha shekaran ta bai kai takwas ba ma to da tana Isra'i shekarun ta bai kai takwas ba ma sai da aka je Madina ne ta tare a gidan manzon Allah shekarun ta kai tara to kuna jin wanda bai shige shekara takwas ba ko tara idan aka ce masa an ga Allah ne zai tambaya sai ce yaya Allah yake yaya hannunsa yake yaya kafanta yake sabila da gwargwadon zakiransa da kwakwalwansa sai na aisha da ta tambayi manzon Allah ta ce yaya Allah ka ga Allah annabi ya ce nurun anna arabu haske ne yaya dan yi irsi hakika na haske sai bar ta haka sabila da ko malamin yara ne da yake koya ma yara karatu a makaranta yanzu yana cewa zai shiga aljanna ko ne yaro zai daga nan sai ce ni don me yasa a ba cikin wani a cikin wani yaran wani zai ce masa malam akwai miji a aljanna sabila da mene sabila da cikin lollipop ya sani amma huru ini a aljanna labanun ghairi asin a aljanna asalin musaffa a aljanna duk wani kayan daɗi yana cikin aljanna amma shi yaro bai tuna komai ba sai loli ba ka jira da shi loli ba ya sani sai ya ce mana akwai loli ba ba aljanna sai ta ce mata eh to shi za ka ce da manzon Allah a lokacin marhalar da sai da tana Aisha take manzon Allah ya ce mata ya ga Allah za ta iya tambayar manzon Allah da ce to yaya Allah ya ce to Allah kuma ba sai ya ce ba hankalinta ba zai ɗauka sai aka ce ai manzon Allah dama cewa ya a karɓar rabin addini a wajenka ba duka addini ba to ta iya yiwa ganin Allah yana cikin rabin da annabi bai ce a karba a gurin ba Allah bai sanar da ita wannan duk sahabbai ita ce kadai ta ce annabi Muhammadu bai ga Allah ba daga baya kuma aka sake karban wani hadisi daga wajensa sai ce na tambayi manzon Allah Allah da ya ce maka fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya maka wahayin abin da ya maka wahayi me ya aka baka a wahayin sai annabi ya faɗa masa wannan yace atani Allahu ilman awwalin wal akhirin wal rabbi ilman alayhi Allah ya bai ilimin mutanen farko da na karshe kuma ya ƙara min ilimin da kuma mutanen farko da na karshe ba su sani ba jama'a yi adalci annabi Muhammadu duk waɗannan gaibu babu gaibu da bai sani ba to yaya za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba tun daga sunan gwargwadon abin da bai tafsiri ya kawo mana gaibun nan su ne aljanna wuta alkiyama mala'iku rayuwar hisabi da sauran wani nan su ne gaibu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce alladina yu'minuna bil ghaib alladina yu'minuna bil ghaib nan gaibin nan su ne wannan to dan haka mutum baya da wani hujja kwaya ɗaya da zai ce annabi bai san gaibu ba in a Qur'ani dai zai ce Allah ya ce la ya'lamu al-ghaiba illa Allah sai mu ce to a Qur'anin Allah ya ce wala yuzuru ala ghaibihi ahada illa man yusara sai abin da ya ba mu wani annabi mai Abdullahi bin Abbas ya ce a ƙarshen tafsirin wannan aya yace sai abin da Allah ya ba ma wani annabi lamuni daga cikin ilimi kai annabawa nan suka ba da labarin gai wanda yake koyi kuma ba mu taɓa jin an karya ta mu'ujizan wani annabi ba sai annabi muhammadu ne za a karya ta to duk abin da zai faru a saman da ƙasa tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya sai da Allah ya nuna ma manzon Allah ya sanar da manzon Allah idan Allah yana da sakatare cikin mulkinsa to annabi muhammadu ne sakataren mulkin Allah shi yasa duk aikin da za a yi a duniya sai ya bi ta gun manzon Allah ya san da wannan aikin tukun Allah ya mana wa kulli imanu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu ku yi aiki Allah da manzon Allah suna ganin abin da kuke yi saboda haka babu wani mai karyan sunna sai kawo wani magana wani magana don toyayya darajar manzon Allah saboda ƙaryan sunna da ka je da ka kai matanka wajen likita likita ya mata tsakanin alama likitan arni ya ce mace ne a cikin ta ko ya ce namiji ne a cikin ta ka dawo kana murna ka ce eh ai na samu gaskiyar labari waye ya nuna ma likitan abin da yake ciki ba ba gaibu bane to waye sanar da likitan Allah To Allah da ya sanar da likitan nan ya san me yake cikin matanka, Allah shi ya sanar da manzon Allah ya san waɗannan abubuwa. Za ka gaskata Yahudu ba za ka gaskata manzon Allah ba? Jojira fa suke fitowa su ce za a yi ruwa. Ka ji ɗan halin sunan na ta yaɗawa an ce ba za a yi ruwa ba, an ce ba za a yi ruwa ba. Jojira fa sunan suke ce za a yi kusuji kuma a zo a yi kusujin geographers sun harna ne amma ga annabin wanda babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi girma li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila amma saboda kai makiyin annabi ne in an kawo abin annabi Muhammad ka koye idan an kawo wani shirman banza kai imani da shi duk abin da muke faɗa da ku kenan a kullum in ma da mu sasanta da ku ku dawo mu tafi da ku a kan manzon Allah amma idan dai wai ana maganar da ku ci gaba da wannan kau da kai dangane da lamarin manzon Allah kuna rufe al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba za mu sasanta da ku ba babu wani sulhu lakum dinukum waliyadin ku rike naku addinin ni na rike addini na shine annabi addinin mu shine annabi to ga gaibin nan shi malamin da yake bayani ko kuma malamin da yake da ilimin da zai gamsar da mutane dan Allah dan annabi ya kula ka shika ya fito ya faɗa wa mutane mutanen anguwan nan su ji ko mutanen garin nan su ji ta yanda Allah yake bai sanar da annabi Muhammadu kai ba ni ga na kawo kuma duk mai hankali ne neman ilimin gaskiya zai fahimta. Ka sani idan haka taba annabi ba a ga jijiyan wuyan kana tashi ba ka tuhumi imanin ka. Dole mu zafafa a kan manzon Allah. Komai muna da sauki amma a kan manzon Allah ba sauki. Ba sauki. Bila da haka abinda malamai suka faɗa ke. Sai aka ce da akwai wasu abu guda shida wanda wa'innan abu a ilimin tauhidi ilimin kalam ana kiransu da hawariqul hali a cikin hawariqul ada din nan akwai wani ɗaya daga cikin hawariqul ada din guda shida abin da ake ce masa istidraj to bari mu buga namuzar misali da istidrak din nan mu ga yadda kafirai suke ba da labarin da gaibu ne kuma wannan abin da zo ya tabbata kafirai amma kuma an yi abun a rubuce ba wai mun yi imani da su dan sun faɗa ba ne tunda Allah ya sanar da kafiri gaibu ta hanyar istidraji to ta yaya ba zai sai sanar da annabi Muhammadu gaibu ta hanyar soyayya ba Allah ya sanar da kafiri ya yi tsakani ya gano abin da yake cikin mata sai aka ce a'a Allah ne ya ba shi wannan ilimi Allah ne ya ba shi wannan ilimi har ilimi ne ko gaibu ma ilimi ne Allah ne ya ga dama ya ba mu daga cikin turawan da suka gabata akwai wani bature arni sannan ta kawo mana bayanin sa a gurin maulidi suna maka jiya da man su so tomorrow ko a yanzu kai browsing a wayarka za ka ga history na mutum bature shi bai yadda ma akwai Allah baya ma addini shi kwata kwata amma idan aka zuba masa ruwa a tukunya yana kallon tukunyar na kallon sama sai ta ba da labarai ta faɗan abubuwa duk abin da ya faɗa idan aka rubuta wannan abin sai ya zo ya mari exact din da ya daga cikin abubuwan da ya ba da labari ya ba da labarin yakin duniya da farko da na biyu duka ya ba da labari yakin yafa a yakin hitler duk ya bada labarin wannan yakin kuma wannan yakin ya zo ya faru hitler yakin hitler ya zo ya faru ya faɗi mutanen da za su zo su yaki ya faɗi tsayin da mutanen da su kullu su yaki ya faɗi kalan launin tufafin da za su shigo da shi duka ya faɗa bayan ya faɗa da shekara wajen ɗari ne aka zo aka yi yakin magana da ya faɗa ya faɗa kun ga koyayyen abu ai ya faɗa amma ne talala Allah ya faɗa to in har Allah zai yi ta hanyar istidrani ya sanar da wani kafiri gaibi to ta hanyar mu'jiza Allah zai iya sanar da annabi gaibi kabila da dukkan su suna cikin khawariqul ada khawariqul ada kuwa kama daga ilhasa mu'jiza ia ma'una karama istidraj mahuna guda shida kenan kama da waɗannan duka Allah zai iya ba mu kowa daga cikin su wani abin mamakin da yake karfin hankali kai hatta waliyi Allah zai iya ba shi duk abin da zai ba mu annabi ina ban Allah ba annabi shine abin da yake nuna alamar samuwar Allah ba in ba dan annabi ba da mu san Allah ne to duk wani abin da zai tabbatar mana akwai Allah dole mu gaishe a cikin manzon Allah shi zai tabbatar mana shi ne annabi Muhammad. Amma idan ya zama mutum kamar ordinary, to ina ba annabin ba Allah ba annabin ba Annabin ƙarya ne in dai duk wani annabin da za a tuwo shi a cikin mutum ne kamar sauran mutane, to annabin ƙarya ne. Allah ya faɗa mana annabawa suna da matsayi daki daki. Tilka rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd. Wa laqad faddalna ba'da nabiyina ala ba'd. Allah yabqati min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas duka Allah mana bayani wasu annabawa sun fi wasu annabawa wasu mulkalai sun fi mulkalai wasu mulkalai Allah ya yi zaɓe na zaɓen zaɓaɓɓu a cikin annabawa wani annabi da darajarsa wani annabi da darajarsa annabi Musa an ce kalimu ne shi annabi Isa an ce ruhu ne shi annabi Nuhu an ce nabiyu ne shi annabi Muhammadu an ce waye shi habibu ne shi to matsayinka ta muhabba da ita ne yake da zaruri a kan kowa da kowa. To baturen da nake ba mu labarin saman hoto tomorrow ya taɓa kai ziyara ma wani basaraki da ya kai masa ziyara aka kawo dina ya kwana abinci. Haka ana ta cin abinci ana cin abinci. Sai basaraki ya ce masa ko za ka iya fahimtar namun me aka kawo mana wannan? Sai ce ƙwarar dan ya fahimta ta ce wannan naman alade ne kuma ni ba na cin naman alade naman alade ce naman alade sai ce a nan ba naman alade ko ɗaya naman raƙuri ne kaf ce sabila ya ni na ce a siyo mana raƙuri kuma ni na ba da kuɗin na ce raƙuri za a don na tabbatar maka da haka bari kira mafajin da su ne na zuwa da suka kawo raƙuri kira ba fajar sai zo yace wannan rakume kuka fiyo mana rakume ne kuka fiyo mana ne ka sai ai ranka dade ba rakume muka fiyo ba aladu muka fiyo mun samu rakuman sun yi tsada ba su da kyau kuma aladun sun fi kyau sai muka fiyo aladu dai maganar wannan kafirin ne ya fasa akwai wanda ya koya kuka yace zai je ya kashe shi yaje ya kwankwasa kofa ya kwankwasa kofa kuma ya koya wukan ne ba ta bayan da sayin da ma ba zai gani ba ya kashe hannun sa sai ta ciki yake ce masa a biyo kan hannunka da fito. To wannan duka Allah na yi. To ina da a ce annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam. Don haka dole mu kafa bayani. Mu min yadda manzon Allah ya san gaba. Kuma min yadda manzon Allah ya san gaba da haka. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم inda suka yi imani da gaibu suke kai da sallah kun ga abin da Allah ya ce da farko imani da gaibu sannan ya kawo magana da sai da sallah sallah ba za ta yi ba in ba kai imani da gaibu ba gaibun nan kuma su ne kamar haka ka yi imani da Allah baka taba ganin Allah ba ka yi imani da manzon Allah ka yi imani da mala'iku baka taba ganin mala'iku ba ka yi imani da ranar tashin kiyama da abin da yake tare da sunan aljanna da wuta شيني قواعد الإسلام بنية الإسلام على خمسة شهادة الله لا إلا الله وأن محمدا رسول الله وكما al-iman an tumina billahi wa malaikatihi kaga in kai imani da Allah baka taba ganin sa ba wa malaikatihi malaikun Allah baka taba ganin sa ba wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da ranar tashin kiyama baka taba ganin taron kiyama ba da abin da yake cikin tashin kiyama na aljanna da wuta duka baka taba gani ba wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wannan shine imani sannan aka gangara aka ce wa tuqimu salata ko kuma yuqimu salata suke tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyar da abin da muka azurta kun ga sai aka kawo imani a farko sai aka kawo sallah a biyu a na uku kuma sai aka kawo maganar infaki na zakka a marhala ta uku to insha Allah da ke muna da tambayoyin da jiya muka bar su kwantai da mu tsaya a nan amma ba mu karasa da ayan ba gobe insha Allah da mu zo mu bude mu bude bayani akan sallah da shi kuma infaki mu ga yaya sallan mutanen kirki yake yaya manzon Allah ya zo mana da sallah kuma wani alama ne idan mutum ya yi sallah sallah ta karɓu kuma yaya ne sallan wanda suke kin annabi sallan suna karbuwa ko baya karbuwa duka gobe da mu zo mu buɗe bayani a kai tun daga muqiti salati da muqiti salati da maqbuli salati da rabi'i salati gobe da mu zo mu buɗe bayanin a kai anan insha Allah sannan mu dauko maganar infaki ma in mun samu lokaci yanda ake infakin dukiya kamar yanda ake infaki ma ɗan ƙungiya ne Allah ya ce a yi infaki ko kuma da a yi infaki ne matalakawa ko kuma da a tara jama'a ne musulmi da sunan addinin musulunci a kira wani basarake ko a kira wani shugaba a ce ya zo a jawo masa ayoyin infaki ya ɗauki kuɗi ya bayar da sunan da a taimaka ko kuma da a karɓi kuɗin gwamnati ne a ce da a yi amfani da shi wajen taimaka ma guragu da marayu da makafi a yi handama a cikin shi duk gobe da mu gani ba za mu bar in ce ba abin da muka sani na sha'anin mukiya manzo Allah wala yake mutu da sai yi da Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mana basira Allah ya kara mana kusanci da mutum Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu magabatan damuwoyin mu Allah ya dauke mu karanta tambayoyi alaikum assalam To, mutum ya ce Allah na ko'ina shi ma da akwai ruwan a ciki, amma bai kai wanda ya ce Allah na sama ba. Dan duk wanda ya ce Allah na sama, to ƙara'an wannan yana bautan dudu ne. Duk wanda ya ce Allah na sama. Allah bai taɓa bai faɗi wani ayan da yake yana sama ba. Allah da yake sama kan sai dai Allah dudani. Amma Allah mu kan sama kan ma tana naɗa ne cikin hannun zakin sa. Wa samawatu matuyatu bi yamini sammai gaba ɗaya suna jamke ne a wajen Allah. Allah mu sama halittarsa ce ba ta kai ka ɗauke shi ba. sai dai sama ta dogara ga Allah ba dai Allah ya hau ya dogara da ita ba wato in ta rikito zai rikito kenan to mu Allah mu ba haka yake Allah mu baya da wani wajen da yake to mu ma a tsakanin mu mukan ce Allah na ko ina to wannan magana ma akwai nan gyara in za ka yi magana ka ce Allah yana yanda yake shi ya san yanda yake kuma yana tare da mu shi ya san yanda yake tare da mu amma in ka ce ko ina ina an waje ne ko ba haka ba ina waje ne sabila da in ka ce ko ina ma'anin ko ina a larabci shine ayi makan Allahu fi ayi makan to mu a tauhidin mu shine babu wani wajen da zai duki Allah ta'ala jalla an tabdil wa tajbihi wa amma kan yastaqim fihi sabila da haka masu faɗan haka sai su gyara amma kuma wanda suke cewa Allah na sama hadarin su ya fi girma ba za su san cewa ma wani dodo suke bauta ba sai ranar alkiyama sukan kafa hujja da hadisul jariya wai jariya wata bai wanda ta ce Allah yana sama to za mu zo da mu warware maganan da dalilin da ya sa ta faɗa haka da dalilin da ya sa manzon Allah ya bar ta ta faɗa haka amma baya ga wannan babu wani babu wani aya ko hadisi da yake Allah ya yi istiwa'i kuma da aka ce Allah ya yi a al'arshi istiwa'i ne da ya ga dama ya zaɓi wannan wajen kuma istiwa'i shi ya san kalan istiwa'i da ya amma istiwa'i ba ana nufin ya zauna a kan al'arshi ba amma wa'incan mutanen a aƙidar su Allah yana zaune ne a al'arshi Allah kuma ba yana a al'arshi Allah ya taimake mu na na na gaskiya ba dan ce komai ba akan wannan ni dai na san ar-rashid sunan Allah ne ko ba haka ba as-sami'u ar-rashid ala wazni sami dukkan su daga ar-rushd ne sai aka ce ar-rashid aka saka shi akan wanda ne na sigatul mubalagha ko ba haka ba kabila da haka ar-rashid sunan Allah ne idan an ce abdur-rashidi bawan Allah ne shiryarwa ma'anar sa kenan sabila da aka ban dai san wani malamin da yake a Rashid bai da cikin sunayen Allah in kuma wayancin ne suka faɗa dama sun saba subanta Allah da mutane sun saba sauyaye sufofin Allah sun saba yin bara'atan su cikin addini da rigan addini kuma ba addini bane a cikin na'am sai ne ne ga cewa ya ake a ramin manzo Allah
to wannan duk wanda ya faɗi wannan in kana da rauni a gidanku ka naɗa masa sarkin jahilai ka yi daidai ko ba haka ba duk jahilcin mutum ya san an yi ma annabi da la'albadu alaina ko ba haka ba kuma an ce da la'albadu alaina da manjili aka yi duk jahilcin mutum idan ya bi tira zai samu cewa banu na jihar sun zo wajen manzon Allah kuma manjili suke bugawa duk jahilcin mutum ko hadisi nan kusa kusa ya duba muktarul hadis zai ga hadisin da manzon Allah yake faɗa da dangane da aure yake iqlilu hadha nikah eh ko ba haka ba iqlilu hadha nikah wa wa iqlilu hadha nikah wa alimu fi masajid wa dinu bil dukhul annabi yace kurwa inda ayi aure ku faɗa wa mutane ku sanar a masallaci sannan ku buga kiɗa na mandirai kuma duk jahilcin mutum ya san idan ma bai sani ba yanzu yau na faɗa masa imamu shaukani ya fitar da hadisin buga mandiri a cikin nailul awsa yake ce wata baiwa ta zo ta ce manzon Allah ya rasu gamba idan dai har ka je yaki ka dawo lafiya na yi alƙawarin sai na zo da mandiri na buga a gaban ka domin murna na yi ba karshen wannan annabi ya ce za ki iya yi da manzon Allah ya je yaki ya dawo ita kan mata manta manzon Allah ya tura ya ce a tuna masa ta zo ta cika bakancan ta da a ce haramun ne da annabi bai kira ta ya ce ta zo ta yi a gaban ta idan haramun ne ba a aikata shi a gaban annabi in ma ka ce da ka yi annabi ana ta ne sabila da haka wanda yake wannan tambayar idan yana neman gaskiya ne to lallai mandiri ana buga shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai dai akai cigan yadda ake son mutum yana buga shi ba yana bugawa da niyyar shagala yana bugawa na neman manzon Allah ko kuma wani abin da yake kama da haka na neman kusanci da Allah ta'ala yana aqida a zuciyarsa cewa wannan mandiri tasbihi yake yi ma Allah ta'ala idan kuma mai tambaya ne a cikin masu inkari to ya je a masa bayani ko ya bi diddigin littattafai na malamin nasira sai same shi ba fili a zahiri idan kuma bai iya karantawa ba ya kawo a karanta masa.
No. now ya ainihin experience uh, na wannan uh, activities din nan na balaga na to shi kuma a cikin da rana ne ya ya experience wannan na to ya ainihin ya ke ko kuma ya ainihin da ake in zai kare shi sauran kwanakin da ya rage to a cikin rana din da ake yi for example kuma a ce yau da ake ya
Na fahimci tambayar ko ala.
yi azumi yaumin zai yi ya yi ka baki a kai da shi zai rama ne ko a a wannan ya wa zai rama ba ina da shi abinci ba rana shi da yayi mafarki ne kuma mafarki shine alamar da yake nuna cewa ya kai manzili na balaga to ko da ba ko da ba lokacin da ya kai manzili ba mutum haka kawai a azumi da rana ya kwanta ya tashi ya yi ya yi mafarki ko makamancin haka to wannan azumin ba zai biya ba kuma babu laifi a kanta na wani abu tunda cikin mafarki ne ba a kirga wannan abun cikin wani hukuncin da yake a cikin zahiri yawa tafiya da haka idan hakan ya faru da shi shi kenan daidai ne babu wani abun da zai biya wanka ne kawai kuma babu biyan wannan azumin a kanta Allahu a'lam
sai kuma akwai ya daga cikin ɗaliban wannan makaranta ma'aikatan Allah ya masa rasuwa yau na neman addu'a wa malam ya yi ka ga guda biyu neman addu'a wa malam ina fatan malam ya roƙa musu addu'a Allah ya biya musu bukatun su.
Allah ya mana albarka biya bukatun mu albarkan annabi Allah ya ba mu abin da muke nema albarkan annabi muna tawassuli da manzon Allah muna tawassuli da wannan wata muna tawassuli da waliyan Allah Allah ya biya mana bukatun mu duk wani mai damuwa Allah ya san damuwarsa Allah ya yi masa duk mai cuta Allah ya san cutansa Allah ya yi masa waɗanda suka mutu Allah ya musu rahama wanda ta turo da roƙon addu'a mahaifiyarta ta rasu Allah ya mata rahama Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata kuma Allah ya rahama mu iyayen mu magabatan mu Allah ya ji kansu ya musu rahama malamin mu Allah ya saka musu da alheri malamin mu shi Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana ya kara masa sabati da barkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ɗawainiya wajen wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi musamman mai wannan gida malam Bukhari Allah ya saka masa Allah ya ba shi abin da yake nema ya kara masa kasance da manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa juriya da kuzuri da taskan da zai yaki wa manzon Allah kowa da damuwarsa a zuciyarsa Allah ya biya masa ya rabbil alamin wa rahmatullahi wa barakatuh المسلمين قالوا الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الى قبلات الهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والقدر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين